أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنس إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya ƙarshen karatun da ya mana cikin ayoyin da Allah ka yi mana hannunka mai sanda game da mu'amala da yahudawa da nasara da munafukai yana mana tambihi akan tsananin ƙiyayyarsu ga musulmi da musulunci to har yanzu abin bai kare ba Allah ce in tamsaskum hasanatun idan ni'ima ta same ku ka nasirin kamar kun ka samu nasara a wajen yaƙi wa ganimatin da ganima ta su'uhum abin na bata musu rai ay yahzunuhum zalika wannan zai bata musu rai da duk musulmi suka jo yaƙi suka yi nasara suka samu ganima to sai ran yahudawa da nasara ya ɓaci da munafukai la yuhibbuna lakum alkhaira abadan ba su son alheri gare ku har abada wa in tusibkum sayyi'atun idan mugun abu ya same ku ka hazimatin kama aka rinjaye ku a wajen yaƙi wajadabin ko hari ya same ku yafrahuna biha za su yi farin ciki da ita fala tuwaluhum saboda haka kada ku yi soyayya da su hadha adalla dalilin ala mu'adatihim lakum wannan shi an mahi dalili mai gwadi ga hili bisa ga kiyaye su da gare ku duk abin farin ciki ya same ku to ran su zai ɓaci duk abin bakin ciki ya same ku za su yi farin ciki wayan ta zubiru in kuka yi haƙuri walakin sai dai in sabartu in kuka yi haƙuri wa tattaƙo kuka ji tsoro ai tattaƙullah kuka ji tsoron Allah la yadirkum kaiduhum wato makircin su ba zai cuce ku ba ba zai cuce ku da shay'an wani abu ba bai ta kawar lahi da tsoron Allah wa sabri da hankuri la ya durrukum adawatuhum abadan in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to ƙiyayyar su ba za ta cuce ku ba har abada in ji Allah wannan ma garanti ne wato mu daurin daurin gindin Allah muke da shi game da su in ba don haka ba da tuni sun kai mu sun baro amma tun da Allahu huwa waliyuna wa nasiruna to duk sanda suka yi kwalle kwalle innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan to shi yasa kullun sai sun gama makircin su sai ya zama fi salihil islami sun gama jaharatan ko khufiyatan jama'atan ko furada an yi mitin wurare daban-daban na kulla musulunci sharri a ƙarshe sai ka gama abin ya zama alkhairi sai ka ji manzo Allah yana cewa la yansuranna hadha ad-din walau bi rajulin fajirin Allah sai ya taimaki wannan addini ko da da mutum fajiri wanda mugu ne musuluncin yaka zuwa cuta sai ya amfani musuluncin ba tare da ya sani ba to wannan shi aggarantin da muke da shi amma in ba don shi ba wallahi da tuni sun gama da mu inna Allah hakika Allah bima ya'maluna muhit Allah wanda ya gewaye ne bima ya'maluna abin da suke aikatawa alimin masani ne bima ya'maluna da abin da suke aikatawa ai bi jami'a malihim da dukkan ayyukansu duk inda suka boye ko suka taru ko suka yi bayani ko suka yi boye Allah ya san abin da sun kai kuma Allah zai lalata shi mutai وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
wannan za a shiga kissar yaƙin Uhud ne wanda shine cikin manya-manyan yaƙuka shine na biyu a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna makka har shekara goma sha uku Allah bai bari yayi yaƙi ba yana ce mai fasbir fasbir amma bayan hijira to sai Allah ya hwacce takunkumi udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya yi izini ga waɗanda an ka zalunta su rama kuma Allah zai taimake su to nan ne aka fara yaƙin badar wanda bai ko zo da niyyar yakin gaba ɗaya ba amma dai sai allah ya ba musulmi nasara an ka kashe kafiri saba'in an ka ɗarme kafiri saba'in sai da sun kafanshi kansu to wannan ya gwada makahirai cewa musulunci ba kan wallasa ba ne kuma wannan ya ba musulunci gindin zama a dole a ɗauki musulunci a matsayin hukuma da dai sauran abubuwa to shine da kafirai suka ga haka sai suka ga to abin ya zama barawa ba tumami to sai suka yi shiri shekara ta biyu na su dawo su rama abin da aka yi musu suka yi an gaya da niyyar su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su kashe duk wanda an madina to shine Allah zai ba mu labarin wannan wadhkur ka tuna id gadauta lokacin da ka waye gari min halika daga iyalinka tubawwi'ul mu'minina kana zaunar da mu'minai maqa'ida wuraren zama lil qitali don yaƙi هذه الآية نزلت في غزوة أهد وأن آية تاسوكا أياك أهد النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع الكفار يوم بدر yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da kafirai ranar Badar fa qatalahum wa hazamahum Allah yayi yaƙe su Allah ya roshe su fa qutila minhum fa qutila fa qatala minhum sab'ina sayyidan manzon Allah ya kashe shugaba goma shugaba saba'in wa asarra minhum sab'ina sayyidan kuma ya ɗaure saba'in sai da sun kafanshi kansu wanda ya yi madina ya komo madina katala abu jahalin ya kashe abu jahil wa huwa za'imuhum shi a shugaban kafiran wa katala utuba ya kashe utuba wa shaiba da shaiba wal walid da walid hum alladhina kharaju ko lalbarazi su ne waɗanda sun ka hito saboda a yi hito na hito yau ma badarin ranar badar ya kulun suna cewa albaraza a hito na hito fakara jalahum ko shubbanun min ansari sai wasu matasa daga cikin ansaru sun ka hito musu ranar badar kenan faƙalo ake fa'un ake fa'un walakin na nuridu abna a amina suka ce eh gaskiya kan kun dace kun dace daidai kuke da mu ku yaƙe mu amma babu ruwanmu da ku ɗayan ammin mu wato mutanen makka kenan su muka son su hito mu yaƙi da su eh muhajiri na ba ba su yadda su ansaru ba ruwansu da ansaru ansaru biye musu annabi muhammadu dai da shi da waɗanda sun ka biyo su cikin ɗiyan yan uwa to su muka ji ogan naku shi muka so su hito mu haka suka so eh to shi yasa نريد أبناء أمنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي أين علي بن أبي طالب إن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أين حمزة بن عبد المطلب إن حمزة أين أبيدة أو أبو أبيدة بن الحارس إن يكي بن عبد المطلب شيما توجهوا إلى هؤلاء كخسكنتي وأنشان إنما يدعونكم أيكو سككرا من الله سيهدى waɗanga manya-manyan banu abdulmuttalib ya ce to ku huskanci da walidu da abu jahil da shaiba ku huskance su fatakatalu sun kai yaƙi amma aliyu faƙatala sahibahu aliyu sai kashe abokin faɗa ne huwa awwalu man qutila shi a farkon wanda aka kashe fi sabilillahi cikin addinin Allah wa hamzatu qatala sahibahu shi ma hamza ya kasana shi wa abu ubaida kusirat saquhu shi ko abu ubaida sai an ka kare mai kori waja ala waja aliyu aliyu ya taho hamzatu da hamza wa wa ajhaza ala adu aduwihi suka gagire suka tattali bisa ga makiyin su wa hamalahu suka doke shi wa huwa ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadan al-khasman ikhtasamu waɗannan abokan jaya guda biyu sun yi jayayya fi rabbihim a cikin ubangijinsu fale hada ya kulu ali saboda haka ali yake cewa karramallahu wajhahu yana cewa ana awwalu man yadda'i yud'a yawm al-qiyamati ila al-khusumati yace ni a farkon wanda aka kira ranar al-qiyama zuwa husuma to falamma raja'u lokacin da suka dawo bayan an gama yakin badar kenan ko yawwa to a kasama abu sufyana abu sufyana ya rantsuwa annahu la yagtasilu min aljanabati cewa ba zai wankan janaba ba wala ya kulu lahamal ibil ba zai ci nama raƙumi ba wala ya shirabu khamran ba zai sha giya ba wala ya wala ya dahunu lammatahu ba zai wa ba zai sa magashi ne mai ba hatta ya akhudha sa'ar haula'i sai ya dauko hansan waɗanda min annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani irin irin rantsuwar da jahilai kai haka abu haka umrul qais yayi da an ka gaya mai an kashe babanka yace al-yawma khamrun wa gadan amrun la su hawa al-yawma wa la su kura gadan ko haka yayi yace ai yau yau kan giya aka tasha ba wata magana sai gobe to gobe din da ya falka yace shi ma ba zai sake kusanta wata mace ba ba zai sake sha giya ba ba zai sake ci nama ba sai ya ɗauko wani zaɓa ne to duka wannan yana idrakil maqasudi fi tarkil ma'hudi idan mutum yana son ya kai ga manufa tai sai ya bar abubuwan jin daɗi ne to da ya tsaya ya tursasa marai ya ɗauki himma ya aji dukkan wata shagwaba himmatul insani kahira sai kaga ɗaya kai gaben bukata to ta wannan ta suna irin wannan sai mutum ya aje duk jin daɗi ya ce to yanzu ba magana jin daɗi ba ce wahala za mu yi hasuratu ba ka sahibi lamara wa adraba dunahu wa aikana anna lahiqani bi qaisara wa qultu lahu la tabki ainuka inna ma nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'zara ba magana kuka bace kake kuka ɗayan biyu ko dai mu kai ga mulkin da muka tasan ma ko ko mu mutu a ce ba don sun mutu ba da sai sun kai ga abin nan to ta wannan ce to shine sai Abu Sufyan ya rantsuwa cewa ba maganar kusancin mata ba maganar shan giya ba maganar cin nama ba maganar shan nono shan giya sai ya ɗauko fansa duk abin da annabi mu sai sun rama wasaru ya sami unal jiyosha ya jima unal jiyosha suka zama suna tare yaƙi a ta a tabi salasata alafin har ya zo da mutum dubu uku alfani min hum a kasarahun min malihi wato mahi dubu biyu da gare su ne mahi yawansu daga duke abu sufyana ahlul batili ya kaddiruna alal infaqi fil batili shine shi ya ce mutanen banza ya kaddiruna alal infaqi suna samun ikon ci da kudin su fil batili wajen banna akthara mimma ya kaddiru alaihi ahlul haqqi yadda mutanen gaskiya suke samun iko au akatharuhum ko mahi ko mahi yawan haka idan mutane mabannata suka tashi sai su ta ciyar da kuɗi kuma za ka yi ta ganin haka nan koyon an ce za a yi wani abin banza ka ce na ba da biliyan kaza na ba da biliyan kaza amma sai a kori almajirai a ce sun dami mutane a ba da biliyan kaza don kwallo a ba da biliyan kaza don siyasa kwarai amma a kori almajiri da dubu ɗari kaza don sun dami mutane mutanen nan karatun ƙur'ani suka yi saboda wannan aikin banza ne wannan aikin Allah ne sai Allah ya ga dama shi yasa mutane sun hijin karhin ciyar da kuɗi wajen harkar banza to fa atau ila ila jabal uhud to shine bayan sun gama shiri suka zo ga dutsen uhud qabla ilmin nabi sallallahu alaihi wasallam gabanin annabi ya sani falamma aliman nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya sani da zalika da hakan ga jama'a sahabahu ya tara sabban shi wa shawarahum ya shawarce su qala lahum yace musu ha'ula'i al'ada kharaju min makkata wa hahum inda jabal uhud yace waɗannan makiya sun hito daga makka ga sunan sun kawo dutsen uhud ma za tu shawiruna alayya mi za ku shawarce ne akan shi wa shawirhum fil amri wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hai kowa kamala tare da Allah ka yi masa wahayi ko shi da Allah shi ka magana kai tsaye amma duk da haka bai jahilci haƙƙin ma'abutan shi ba sahabban shi saboda haka marmakon kai tsaye ce ga yadda za a yi ya ce a sai da ya shawara wa shawarahun ya shawarce su to ga kafirai nan sun zo dutsen uhudu kuma yaƙi sun ka zo yi sahabbai me kun ka ce qala lahum haula'i al'ada a qala lahum haula'i al'ada kharaju min makkata wa hahum inda jabal uhud ma za tushawiruna alayya qala abdullahi ibn ubayy abdullahi dan ubayy wa huwa munafiqun shi munafiki ne yace la takharuj ilaihim tabqa fi fi diyari ko yace manzo Allah kakkahe ta e zaman ka cikin gida kakkahe ta zuwa yakin su abdullahi ibn ubayy in baqu hunalika baqu sharra baqa'in idan sun wanzo din sun ka dade to wahala za ta kai musu ko ina wa in hajamu alaina fil buyuti qatalnahum fi dakhil alqaryati wan nisa was subyan ya'inunana idan suka kawo mana hari nan cikin garin Madina sai mu yi yaƙi tare da su muna cikin Madina da yara da mata sai su zama mataimakan mu walakin laisa min adatin al-khuruj ila al-qitali amma Muhammadu ka sani ba al'ada mu bace hita zuwa yaƙi Abdullahi ibn Ubay kenan taqaddama shabun min al-ansari sai wani matashi cikin ansaru ya gabato wa kalace ya rasulullah ya ma'aikin Allah na hannu allal haƙƙi wahum alal batili mu fa bisa gaskiya su ko bisa ƙarya suke wahum kharaju min makkata ila uhud kuma ga sun hito tun daga makka har uhud wajen kilomita 500 kamar daga nan zuwa kano eh wa nahnu nabqa fil buyuti nan tazruhum kan nisa su su taso tun daga makka kilomita 500 har nan don ɗaya zo su yi rigima da mu mu ko mu tsaya cikin gidaje sai ka ce mata in ji wani matashi cikin ansaru hada la yaliqu bina wannan bai dace da mu ba bal na kharuju ilaihim amma dai mu hita za mu yi walam yakun hada huwa ra'ayi inda rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayin matashin ba shine ra'ayin annabi ba sallallahu alaihi wasallam eh fa da kala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga baitahu gida ne fala bisa fala bisa ko la la matahu wa akhadha silahahu wa kharaja ko faga zaba abdullahi ibn ubayy manzo Allah ya shiga da ya sawa kayan hada ya shiryo shirin hita ko shirin yaki to faga zaba abdullahi ibn ubayy sai abdullahi ibn ubayy ya hushi wa kana lahu 300 min al munafiqina ashabuhu la yamtathiluna illa amrahu to shi abdullahi ibn ubayy munafikin nan yana yana da yana da munafikai iri ne fa da annabi su 300 ba ku sauraron magana kowa in ba tashi ba wa kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam fi alfin ila ila ila khams ko illa khamsina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito shirin yaƙi cikin mutum dubu ba hamsin ba mutum hamsin kamar adadin shekarun kiran annabi nu illa hamsina ko wal mushrikuna thalathatu alafin kafirai ko su dubu uku ne to fa nazala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sauka bi shi'ib ga wurin da aka ce ma shi'ib yawm as-sabt rana asabar sabi'u shawwal bakwai ga watan shawwal sanata thalathin min al-hijra shekara ta uku ga hijira waja'ala zaharahu wa askarahu fi ila uhud ya sanya bayanai da kuma sojoji ne zuwa ga uhud wasawwa sufufahum ya jera sahunsu wa ajalasa jeshin ya zaunar da wani yaƙi minar romati na 'yan halbi wa ammar alaihim abdullahi ibn jubairin yasa abdullahi ibn jubair ya zama shine shugaban su bi safhil jabali nan gehen dutse wa qala indahu anna bin nabli yace ku kore da gare mu da halbi kwattaho ku halbai da kibo hayyaba wurin wala ta tuna kada ku zo mana min wara'ina kada ku biyo mu wala tabrahu ko gulibna aunu gulibna aw nusirna kakkuba wurin nan ko an rinjaye mu ko mu mun kai nasara kakkuba wurin nan ko fastaqama al'amr sai al'amari ya daidaita to wannan dai masu tarihi suna cewa manzon Allah ya gwada hikima wadda ba a saba gani ba don sai da ya shirya yakin yayye mai yayye mai sadaru yayye mai kalbu yayye mai zanabu yayye mai maimanatu yayye mai maisaratu aka yayi sannan ya ɗauko waɗannan romatu duk wanda ya zo ya san inda romatu suke ya aje su nan bisa ga wurin har yanzu wurin na nan ɗan ƙaramin dutse inda ya ce kada su ɗaga ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba su yi zaman su a wurin to inda matsala take kauce ma umarnin annabi muhammadu sallallahu alaihi kamar da zamu ji yawwa to shine da aka fara yaƙi bayan annabi ya ce ma rumatu kasu daga da nan sun kai su hamsin kakku daga da nan ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu koyi zaman ku anan mallan Allah ya san abin da yake ne Allah ya sanar da shi abin da ba ku sani ba yawwa to fa anzalallahu sakinatahu Allah ya saukar da kawaicinsa ala rasuli bisa ga manzonsa fa ja'at fa ja'at siba fa alqat ru'ba kwankwani suka zo suka jefa tsoro fi qulubil kuffar a cikin zukatan kafirai fa saru ko yaqtulunahum suka zama suna kashe su wa fi hadhihi al marra hatta nisa ji'ina yace wannan karon han mata sun zo ja'at hindum bintu utba hindu bintu utuba ta zo da wata abi sufyana mata abi sufyana wa qalat innahum idha farra rijalu tace idan mutane sun ka gudu nutliquhum ko nutliquhum nisa'uhum sai mu sako musu matansu wa idha saqadat rayatu quraish in wato tuta qurayshawa ta fadi al yau yau labudda an an tahamila han nisa'u mata za su doke ta wato han mata sun zo kenan da shirin su taimaki kafirai to fa hamalar rayata rajulun min bani abduddari sai wani namiji ya ɗauki tutar ƙuraishawa daga banu abduddari fa qutila sai an ka kashe shi fa akhadha wahidun wani ya ɗauke ta fa qutila an ka kashe shi hatta qutila khamsatun khamsata ashara ala rayati quraishin har dai duk wanda ya ɗauke tuta ta quraishi a kashe shi an ka kashe mutum goma sha biyar fa waqa'atir raya sai tuta ta faɗi ƙasa ma aka da hadin ba wanda ya ɗauka to shi ko yaƙi da tuta ta faɗi masu tuta arin jaye su kenan aiwa hazima ta zo aka da ta imra'atun sai wata mace ta ɗauki tutar tunda dama sun zo da wannan niyyar wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya li quraish wayyo ajata son qurayshawa idza kana rayatuhum bi yadin nisa duk da tutar su ta koma ga hannun mata qurayshawa bane ya ci su fa nusiru ko fa nusiru fawakatul galabatu lil muslimina an ka yazan dai musulmi suka ci nasara sai yazan rinjaye ya koma ga musulmi fi asara min sa'at min min sa'atin wanda abin da bai kai sa'o'i ba to falan mara an rumatu sadda masu jiwa sun kaga allazi ma abdullahi ibn jubairin waɗannan da a tare da abdullahi ibn jubairin suka ga anar qitala qattan ma suka ga yaki ya kare wan nasar wa qalil muslimin nasara ta tabbata ga musulmi asar usu kai gaga alal ganima ta zuwa ga ganima qala lahum abdullahi ibn jubair abdullahi ibn jubair yace musu asami'tum ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shin kun ji abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam la nabraha kada mu gushe daga wurin nan galabu au gulibu ko anin jaya su ko sun kai rin jaya manzo Allah ya ce kan mu gusa qalu suka ce lahu suka ce masa tammal amru ai al'amari ya riga ya kare lan yabqa ilal ganima faqat yanzu kan kwasan ganima ɗaya rage eh to khalafu amran rasul sallallahu alaihi wasallam sun ka saba ma horon annabi sallallahu alaihi wasallam fa alqallahu shaja'ata wato da sun ka saba ma umarnin annabi sai Allah ya jefa zarumtaka fi qulubil kufari a cikin zukatan kafirai faraja sai suka dawo ko wa qatalul muslimin suka yaki da musulmi fa qatalu minhum 72 sun ka kashe mutum saba'in da biyu cikin musulmi ko filhini yanzu yanzu wajuriha adadun kabirun an kawa adadi mai yawa rauni minhum ar rasulu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su har annabi sallallahu alaihi wasallam juriha fi jabinihi an yi mai roce ga goshi ne wa kusura rubaiyatuhu kuma an ka kare mai a haurensa da ake kira rubaiya sallallahu alaihi wasallam wasashhada hamza asadullahi nan hamza ammin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ya shahada wa asadu rasulullahi wa asadu rasulullahi kuma wanda ake kira zakin manzon Allah to wannan shine ya faru dai a wajen yakin Uhud shi wannan yakin kullun yana karantar da al'umma cewa nasarar su ta tabbata gabin umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana karantar da mu al'amarin munafukai ka san jiya mun yi tarkizi akan yahudu da nasara ko to ga munafukai sun shigo abdullahi wayin munafuki ne muna kisa shi kullun zai zo da daɗin baki ya yi ta fadanci gaban annabi sai ya yi kirari in manzo Allah zai hudu ba ga annabin annabawa ga manzon manzanni ga ɗan gatan Allah amma bai son annabi ko kusa kuma nan fadar annabi yana tare da mutum ɗari uku ko magana annabi ba saurare ta haɗe suka saurare duk abin da ce shi ake ka san annabi akwai hankuri amma ɗaya rana annabi bai tona musu asiri ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya rana kuma ya sani sallallahu alaihi wasallam
shi yasa da eh, yace da yace annabi ya bashi riga sai na umar yace kakka bashi kakka bashi ka san munafiki ne an ka zo sallah sai na umar yace kakkai mai sallah kakkai amma sai da annabi yayi subhanallah to duka wannan a wannan yana gwada muna akwai munafukai cikin musulunci nice tun da aka samu munafukai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to babu majalisin da ba a samu munafukai ah sosai haka sai dai Allah shi muna maganin su amin to sannan tun da annabi ya hankuri da su kuma duk inda Allah ya jarrabi mutane da su sai ai hakuri sai ai hakuri sunnatul lahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatil lahi tabdila wala tahwila ko eh in ba don hikima ta Allah ba da- wadda shi Allah ya santa bai barin su a fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai yato ya fadace su ba dan da da annabi ya ce a kashe Abdullahi bin Ubay sai a ce annabi ya fara kashin sahabbai ne tunda tare suke tare suke to amma ka ji ikon Allah kuma ka san sa'ada sa'ada ce shakawa shakawa ce yanzu wanda ganin annabi kadai ya isa mutum ya shiga aljanna duk wanda ya ga annabi yana imani da la ilaha illallah muhammadu dan aljanna ne to amma ga abdullahi bin Ubay ba ganin annabi ba da shi aka sallah da shi aka azumi da shi aka komi amma da shi da munafukansa duk yan wuta ne zama da annabi bai amfane su ba saboda zuciyarsu ba ta da kyau to shi yasa tsarkin zuciya shine a hammu shay'in to da aka kama hanya ka ji kuma wata hikima manzon Allah shawara sai da ya shawari sahabbai ya da kisa take sai ya tara da tijawa ga sahabbai da tijawa sannan ga matasa masu ɗanyen jini shi yasa aka ba da misali da matashi daga cikin ansaru na'am ko da an kai yakin badar ai riskan mutane yayi don mahi yawan sahabbai ba su san yaki za a je ba sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya tafi ɗayan biyu ko dai ya tare ayarin Quraishu ya samu ganima ko ko shi yaki ya nasara na'am to ko da ya zo ayari ya wuce sai abu ya zama yaƙi to tun rannan wa shi abu sufyana ya ce ma abu jahil eh to tun da dai ayarinmu ya wuce eh to mu koma abu jahil ya ce ina sai mun tsaya badar mun yanke raƙumma mun ci namansu mun sha giya an yi mu da kiɗi mun yi rawa mu gwada mu muhammadu mun isa wal iyadu billahi to shine da an kai yakin sai Allah ya ba annabi Muhammad sa'a su ya kashe 70 ya dar mai 70 da kyau to shine su ko suka zo ramawa Abu Sufyan shi ya dauki nauyin mahiyawan yakin dubu uku aka zo to manzo Allah sai ya shawara sallallahu alaihi wasallam tare da shi ma ra'ayi ne a zauna amma tunda eh, masu shawara sun kasu kashi biyu dattijawa sun hi son a tsaya cikin gari dama dattijo bai cika son rigima ba eh amma su matasa masu ɗanyen jini suna ce aiko banza ba raƙwaron mu an kai haka an ka tunda an ta an kashe kayari saba'in babu ko ɗayan mu cikin yakin nan Yakin nan.
don haka yanzu bi ɗan bala'i muka yi don mu yi ramuwar gaya Allahu akbar Eh, suna jiran yakin ya zo Eh, haka.
to sai gashi ya zo Na'am.
saboda haka ne lokacin da manzo Allah ya shiga gida ya hito sallallahu alaihi wasallam ya sa kayan bada Na'am.
da ya hito sai da sun kace mai ya rasulullah wallahi mun yi su'ul adabi a ce kana manzon Allah ka ba da ra'ayi mu kuma ba da ra'ayi ka ban naka ka komo ga namu a iyaka so da bai saboda haka kahin ka hito mun yi shawara a komo ga ra'ayinka manzon Allah ya ce ina ai babu annabin da zai shiga gida ya sawo kayan hada ya hito sannan ya tsaya koma gida sai dai ya isa fagen daga duk abin da Allah ya hukunta ya dauka Allahu akbar to shine sai aka kama hanya eh, har yanzu cikin madina akwai inda annabi ya tsaya ya huta kahin a isa badar a kahin a isa uhudu yana nan akwai wani masallaci na nan na dutse yana nan boye cikin garin nan sai da annabi ya tsaya nan ya huta sallallahu alaihi wasallam sannan aka tashi to nan bisa hanyar nan dai kahin a kai nan ne abdullahi ibn ubayyin ya kira mutane ne ya ce yaushe ina dattijo ne ka ba muhammadu shawara ya ki doka ya bi shawarar yara saboda haka don nosu yonan sai mutum 300 sun kawaski wal iyadu Eh, billahi sai ga yakin annabi ya samu gabtu to amma wannan bai taba zuciya annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ya ya, ya murru kuduman ya wuce kawai zuwa yakin ya san komi ga Allah yake sallallahu alaihi to da ya zo ya yi tadbirin ya aza waɗannan rumatu ya san abin da yake hindar rumatu din ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kakko ban nan dutsen yana na wanda aka cimma rumatu har yanzu duk wanda ya zo umra ko haji sai ya hau wurin eh jabalin rumatu ba yana nan dutsen har yanzu to ya ce su tsaya nan to shine suna nan tsaye wurin ashe shi ko Khalid ibn al-Walid sannan bai musulunta ba shi gwanin yaƙi ne shi ma ya lura da hadarin da a wurin rumatu din i yana can gehe yana kallo to abinda ya kafata dai rumatu din nan Allah ya sa su daga da wurin radda ko aka samu haka bayan an- an fara yaƙi musulmi sun yi nasara an kashe mai riƙon tutar ƙorai har sau goma sha biyar har tuta ta koma ga mata saboda haka sai su rumatu sun haga cewa ai yaƙi ya ƙare shi gwa- shi shugabansu ya ce to tun da annabi ya ce kama bari na wallahi kama bari Sai, "Ah, to zaman mu muka yi dama ai don a yi nasara dai kuma nasara ta tabbata suka daga shan khalidun lodi yana gehe yana jiran haka ta faru radda ya ga mahi yawa sun daga sai ya zo ya kashe yan sauran su rumatu din ba ya kakkashe su kawai sai ya hau bisa dutsen romatu ya yi ihu radda ya yi kuwa da musulmi sun kori kahirai ana ta gudu an gangara ko to radda kahirai suka ga khalidun walidi saman romatu saman dutsen romatu yana kuwa sai sun kai juyi sai ga kafirai gaba kafirai baya an kasa musulmi tsakiya to nan ne an kai an kai abin da an kai musulmi sun sha waya an kashe saba'in da biyu cikin su kuma nan ne aka kashe hamza an kawa annabi roce an ka kare masa haure shi dan yayi kuwa ya ce an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma dai ba a kashe ba sallallahu alaihi wasallam to shine uh, daga baya dai bayan kura ta lafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tara waɗannan mutum 72 yayi musu sallah amma manzon Allah ya yi Hamza sallah har su 72 Eh, don sadda duk zai wa wani sahabin sallah Hamza na wurin to shine bayan ya gama ya musu sallah yace zuruhum واتوهم وسلموا عليهم والذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم مسلم حتى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام shi yasa da an zo sai kaji an ce a zo Uhud don Uhud kamar sayyidina Hamza kamar shine sarkin Madina kuma abin mamaki wato da inda kabarin Hamza yake in ka auno yana daidai da kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan shi ko in ka auno yana daidai da kabarin annabi isma'ila a ka'aba to shi ne annabi ya ce ku ziyarce su ku zo musu ku zo ku gaishe su ya ce na rance da wanda raina shi ga iko ne daga nan har ranar alkiyama duk wanda ya zo ya ce musu assalamu alaikum sai su ce wa alaikas salam shi yasa da an zo madina bayan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai uhudu wani lokaci an ziyarci annabi sai a zo baki'a inda iyalin annabi da nan sai uhudu Eh, to maza Allah sallallahu alaihi wasallam dai ah, aka aka turbude su aka yi musu sallah nan ba a maishe su ba a maishe su cikin Madina ba sallallahu alaihi wasallam Ah, su kuma kafiran Makka sai suka gudu sai suka gudu su suka yi nasara ga zahiri amma zuk- zukatan sun cika da tsoro da abin da gwada haka bayan wannan yakin ko allura kafiran makka ba su ɗauka na ganima a madina ba ko allura ko allura da sun ka ga dai wanga ya faru gudu sun kai ta yi an ce sun zo sun tsaya suna tunanin to ya za a yi ya za a yi mun baro gari babu madina ma mun garo mun baro gari babu gani ba mu kwashi gani ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai shela duk wanda an ka zo yakin Uhud da shi annabi na kira ne a koma hagen daga abi kafirai wani da guntun hannu wani da cirarra ijiya wani da kararra kafa haka sun kaito Lurar da kahiran makka sun kaji cewa annabi ya sake shiri ya hito eh in ba kai ba nuri sai sun ka tsere to saboda haka dai har yanzu nasara tana ga musulmi eh to wannan barin wannan barin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo matsala kuma yana karantar da mu har abada matukar al'umma ba su tsaya ga horon annabi ba to komi na iya faruwa gare su kuma dukkan abin da ka faruwa gare mu ai abin da kamar da mun ka faɗi jiya eh, shi manzo Allah ya ban mana komi ya karantar da mu komi abun shafiqun bil mu'minin raufur rahim ya gaya mana duk abin da zai zama alheri ga rayuwar mu da sharri manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya gaya mana saboda haka in mun bi karantarwa ta mu ga alheri in ko ka ga bala'i ya game mu to karantarwa annabi mun ka bari domin yanzu nan rumatu umarnin annabi suka saba da badar da gaza wata uhud musulmi ka nasara zahiri da baɗini amma nan sai nasara ta zama baɗini ba zahiri ba don zahiri a sahabbai an ka kashe to amma duk da haka dai bil batin nasara tana ga eh, sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine dai Allah ka gaya mana a cikin wannan wannan kissar to mu je
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ya sa ka rana cewa zukur ka tuna ya Muhammad ya kai Muhammad idh gadauta lokacin da kai waye gari min ahlika daga iyalanka ai min almadinati daga madina aw min ahlika daga iyalinka min baitik min baiti ahlika daga baitin iyalinka kharaja min baiti aisha ya hito daga ɗakin aisha bi zalika al-yawm a wannan yinin tuba wayul mu'minina kana zaunar da mu'minai maqa'ida wuraren zama ai marakiza wuraren tsayawa yaqifuna fiha da za su tsaya gare su lilkita da don yaƙi wallahu samiyun Allah mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku alimun masani ne bi ahwalikum da halayenku wa zalika yawma uhud wannan an shira na uhud idha ma ta'ifatan minkum lokacin da jama'a biyu na daga gare ku suka yi suka yi niyya hum banu salmata sune banu salma wa banu harisata da banu harisata janaha al-askari waɗanda aka haikai biyu na sojoji an tafshala suka yi niyyar ku ji tsoro ai tajibuna ku ji tsoro an alƙitari daga yaƙi wa tarji'a ku koma lamma raja abdullahi ibn ubayyin sadda abdullahi dan ubayy ya koma almunafiq wanda an munafiki kaji bayan abdullahi ibn ubayyin kuma akwai waɗanda su ma sun ji tsoro wa qala alama naqtulu anfusana yace bisa gami za mu kashe kanmu wa auladana da ɗiyan mu shi abdullahi ibn ubayyin kenan wa qala li abi jabir salmi yace mu abu jabir salmi alƙa'ir lahu wanda ya ce masa unshi dukumullahi ina gama ku da Allah fi nabiyikum a cikin annabin ku an fusukum da kanunku launa alamu qitalan lattaba anakum da mun san yaƙi ne da ba mu bi ku ba lattaba anakum da mun bi ku ina ne fa tabbatahum Allah Allah ya tabbatar da su walam yansarifa ba su juya ba kada kada an ya kada an ya firra kama faral munafiquna kada sun kusanta an ya firra su gudu kama faral munafiquna kama yadda munafikai sun ka gudu walakin asmahum wallahu amma Allah ya tsare su fa baqiya sab'u fa baqiya sab'u mi'atin nafarin sai mutum 700 suka rage faqat su kadai ma'ar rasulu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ke cikin wannan yakin kafirai dai suna nan su dubu uku amma musulmi sun komo 700
daga ɗari tara da hamsin daga 950 ko Eh.
sun komo 700 eh an ɗebe 300 tun farko Mhm. wallahu waliyuhuma Allah dai shine mataimakin su ai nasiruhuma mataimakin su min alfa- an alfashal daga warin tsoro wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma bisa ga Allah dai mu'minai su dogara li yafiqu su amince bihi da shi duna gairihi kuma bayan wani shi to maje ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون wa nazala wannan aya ta sauka lamma huzimu lokacin da an ka rinjaye su tarkiran don tunayarwa lahum gare su bi ni'matin lahi da ni'ma Allah a ka gani shi Allah yawmul laka wa yawmun alayka ne Eh, yau zaka ga cikin ni'ima gobe cikin wahala yau koyi nasara gobe kuma ayi nasara akan ku saboda haka duk yadda kowa ka sha musulmi suna sha amma inda bambanci yake koyaushe wal aqibatu lil muttaqina eh shi musulmi yana shan kowace irin wahala kuma in yana jayayya da kafiri yau zaka ga ya sha wahala kafiri ya sha daɗi to amma dai ƙarshe aƙiba wannan kan ta tabbata ga musulmi duk yadda an kai ƙarshe ne sai ya zama mai kyau to shine Allah yake tunayar da su cewa ah, wa ala la falyatawakkal mu'minun ah, mu- mu'minai su dogara bisa ga Allah shine yace liyafiqu bi wa nazala wannan ta sauka lamma huzumu lokacin da aka rinjaye su tadhkiran lahum bi ni'matillahi don tunayarwa ga ni'mar Allah lamma qala ba'dul muslimina sadda wasu ne sun kace kaifa yaqau bina hadha ya za a yi wanga abu auka gare mu wa nahnu ma'ar mas- rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mutane da annabi Muhammadu ala dinihi bisa ga addini ne eh ka san duk wanda ya imani gane yake to shi fa eh, bai tabuwa haka ne haka ko ne, eh.
to amma ai shi Allah sha'ani ne bai yi alƙawalin ba da sakamako a duniya ba Haka, eh.
haka.
don haka nan gidan baje koli na kowa na shan wuya kowa na shan daɗi sakamako na abin da kai yi sai lahira Eh, to shine da suka ga da sun kaga cewa to ya za a yi wannan bala'i ya hormona ga mutane da annabi sai ma Allah ya ce wala kan nasarakumullahu hakika Allah ya taimake ku bi badarin awa wajen yakin badar mawdu'un baina makka wal madina ita badar wuri ne tsakanin makka da madina dore masu zuwa haji suna wuce wurin amma yanzu sun canza hanyar Na'am.
wa antum adillatun Allah ya taimake ku alhali kuna kaskantattu bi qillatil adadi Na'am.
da karamcin yawa wasilahi da kayan fada Allahu Akbar.
yanzu da kuke cewa wai wannan ya faru da ku wai ga ku da annabi ya wannan zai faru gare ku Na'am.
a yi rinjaye akan ku ba ku tuna ranar badar Allah ya taimake ku kuna yan tsilo mutum ɗari uku da goma sha uku Eh.
kuma babu ba a zo ba a zo ko doki biyu na da wasu yan kibau ba dai shirin faɗa aka zo ba kwata kwata yakin na Allah ne saboda haka babu wani tattali na kayan hada babu tattalin mutane Allah kuma ya taimake ku ba ku tuna wannan fattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ko wata kila ku gode ni'ima- ni'amahu ni'imomin Allah kaga dai kakku damu da wannan in wannan ya faru gare ku to ku tuna ranar badar Haka.
radda ba ku zo da niyyar yaƙi ba Allah ya ba ku dama kuka kashe saba'in kuka kame saba'in Haka.
to mu dai إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين in ta kula yadda ake cewa lilmomini na ga mominai to iduhum kana yi musu alkawali tatminan don don natsa- natsantarsuwa cewa alam ya kafe yakun bai ishe ku ba an yi middakum ya ya ba ku madadi ayyu inukum rabbukum ubangijin ku ya taimake ku bi thalathati alafin min almalaikati da dubu uku na mala'iku munzali ne suna waɗanda aka saukar wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbansa kenan Allah zai sauko muku mala'iku dubu uku waɗanda za su taimake ku cikin wannan yakin yakin badar kenan Na'am.
wannan takariman linnabi sallallahu alaihi wasallam amma ba don mala'iku su yaki ba mala'iki guda ma ai duni- yawa- yawa duniya yawa Subhanallah.
eh guda ma yayi yawa Subhanallah.
amma wajen yakin badar har da azra'ilu sai da ya zo Subhanallah.
azra'ilu ya zo mika'ilu ya zo jibrilu ya zo israfilu ya zo israfilu shi ka busa kaho a tashin duniya azra'ilu shi ka karɓar rayuka mika'ilu shi ka rabon arziki shi ko jibrilu shi ka kawo zalzali da sauransu duk sun zo wurin yakin to
Subhanallah.
sannan da wasu mala'iku dubu uku waɗanda ba a san ko zuwa na ba Subhanallah.
to kaga yaƙi ya yaƙi Ya iya ya iya.
Eh, to da yake duk Allah ya tura su don girmama ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba don su yi yaƙi ba dan da an ce su yaƙi kan aida ila tun sannan duniya ka tashi Lalle kam.
ala ya kafe kuma an yamiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin bale haka ne بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين bale haka ne ya kafi kum ya ishe ku zalika wancananka wa fil anfali ya zo cikin suratul anfal bi alfin marmakon salatati alafin ko to bi alfin Eh, li'annahu amaddahum awwalan biha saboda farko ya kawo musu mala'ika dubu sun masara salatatan sannan sun ka zama dubu uku Eh.
sun masara hamsatan sannan sun ka zama dubu biyar kama kala ta'ala kamar da yadda Allah ya ce Allah.
eh, in tasbiru in kuka yi hakuri ala liqa'il adu bisa ga muwadda maƙiyi wa tattaku kuka ji tsoron Allah Allah fil mukhalafati a wajen barin saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatukum al mushrikuna kafirai za su zo muku min faurihim daga gawarsu ai waqatihim cikin lokacin su hadha wannan yumdidukum rabbukum ubangijin ku zai yi muku madadi bi khamsati alafin da dubu biyar min al mala'ikati na mala'iku musawwamina suna waɗanda an kawa alama ai mu'allami ne suna waɗanda an kawa alama an ce alama shine an yi musu an yi musu rawani irin mai dan guntun kyalle baya eh rawani haka an an nada shi an- an sako dan guntu haka Na'am.
haka ko Eh, haka.
yawa to haka to duk haka suka zo ko wani da dan Duk mala'ikun haka suka eh zo.
duk mala'iku suka zo Ya ma'amalar musawamin din.
Mus- eh, mu'allami ne ko Eh, musawwami ne eh, masu alama haka suka zo haka Allah ya sako su dubu biyar Eh, su mumine suna ganin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin su amma duka wannan sun zo ne don su natsar da ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Eh, don ko ko in ka- in ka ja fada to ko baba bai shigan ma in ka gane wurin ka san ba ka tabawa to shi yasa Allah ya kawo su don girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ummatuhu sallallahu alaihi wasallam wa qar sabaru hakika sun yi hakuri wa qar anjazallahu wa adahu hakika Allah ya zartar da alƙawali ne lahum gare su bi an mm, qatalta ma'ahum shine kai- kai ya katar da su bi an qatalat ma'ahumul mala'ikatu ala khailin balikin alaihim ama'imun sufurun wa bidun arsaluha bayan aktafihim kaga kamar yadda mun ka faɗi Eh.
suka zo bisa ga dawaki suna tare da raunna waɗanda suka shigo an sako lezar lezar raunnan tsakanin kafaɗinsu lamma sabaru sun da suka yi haƙuri yau badar ranar badar nazala khamsatu alafin dube sun ka sauko min mala'ikata daga mala'iku jibrilu ma'a al- ma'a alfani jibrilu tare da wasu mala'iku dubu biyu wa mika'ilu ma alf- ma alfin mika'ilu yana tare da dubu israfilu ma alfin israfilu yana tare da dubu ma- malakul mauti ma alfin shi ma malakul mauti ainihin nan matsala take Dan matsala gobe.
ma alfin tare da dubu Eh, duka dai Allah ya kawo su a taimako ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muje وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba ai al-imdad wanga madadi na Allah shi kawo mala'iku tare da waɗannan manya manyan mala'iku Allah bai sanya shi ba illa bushura sai don bushara lakum gare ku wa hadha bushura lil muslimina wannan bushara ce ga musulmi idza arafu anna al mala'ikata tuqatilu ma'ahum idan suka so idan suka san cewa mala'iku suna yaƙi tare da su yubashshiruhum hadha wannan zai zama bushara gare su wala tadmayannu a qulubukum kuma domin zukatanku ta natsu bihi da shi wala tajza ba za ta ji tsoro ba min kasaratil aduwi na yawan maƙiyi wa qillatukum da karancin ku eh in kuka san akwai mala'iku tare da ku komi yawan maƙiyan ku to za ku san cewa dai kuna tare da mataimakan da sun kai maƙiyan naku wa man nasaru amma nasara bata zamo ba illa min indillahi sai daga wurin Allah wa fil haqiqati ga haqiqa annasaru la yati illa min indillahi tabaraka wa ta'ala cin nasara bai zuwa sai daga Allah madaukakin sarki al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima mutai ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فتنقلبوا خائبين yace laysa bil mala'ikati nasara ba ba daga mala'iku take ba bal min Allah tabaraka wa ta'ala amma dai daga Allah madaukakin sarki an-nasru la yati illa min Allah cin nasara bai zuwa sai daga Allah آه، فلا تجد في القرآن كلمة النصر إلا والنصر من عند الله yace duk cikin Qur'ani ba ka samun wannan kalma ta nasara sai ka ji an ce nasara fa daga wurin Allah take hatta ya arifa al-abdu anna Allah nasara illa billahi har bawa ya san cewa dai babu cin nasara sai daga wurin Allah in yansurkumullahu fala galiba lakum in Allah ya taimake ku ba mai rinjaya ku nasrun minallahi wa fatuhun qarib nasara daga Allah da kuma buɗi makusanci idza jaa nasrullahi idan bu idan nasara Allah ta zo la tajidu nasara alhaqiqi illa wa huwa ma Allahi inda cikin Qur'ani ne baka samun nasaru na haƙiƙa to sai kaga daga wurin Allah yake wala yansuranna Allahu man yansuruhu zaka ga Allah zai taimaki wanda ya taimake shi in tansurullaha yansurkum zaka ga in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku in kun taimaki addini ne la nasira illa Allah ba mataimaki sai Allah wa man nasiru illa min indillahi al-aziz al-hakim babu nasara sai wurin Allah mabuwayi mai hikima fa'ala dhalika liyaqta'a Allah yayi haka liyaqta'a don shi halaka ay liyuhlika don shi halaka tarafan wani yanki min alladhina kafaru daga waɗanda sun ka kafirce bil qatl da kashi wal asr da daurewa aw yakbitahum ko ko Allah ya walakanta su bil hazimati da rushewa bayan kalibu su koma ayyarji'u su koma kha'ibina suna masu rukushi lam yanalu ba su samu maramu abin da suka faɗa ba to walamma kusirat ruba'iyatur rasul sallallahu alaihi wa sallam wa shujja wajhuhu yawma uhud ala kaifa yaflahu qaumun khadabu wajha nabiyihim bid-dami ranar uhudu da an kawa annabi rutse sallallahu alaihi wasallam ga huska ta kuma an ka kare mai haure manzo Allah sai yana mamaki yace yaya mutanen yaya mutanen da sun kawa annabin su rutse za su ci nasara gaban ya za a yi su samu ya za a ya za a yi su samu rabo wurin Allah kaifa yaflahu qaumun khadabu wajha nabihim ya mutanen da sun ka suka jinatar da huska annabin za su samu rabo a wurin Allah haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam nazala sai wannan aya ta sauka na'am lokaci ya gare ya gare ko to to wannan za mu je shi gobe insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan saboda ganin irin abin da ya faru don shedan ya ga kamar ya samu sa'a sai da ya kuwa an kashe Muhammadu amma kuma nan ne matan muminai suka gwade zarumtaka da soyayya ta ƙarshe eh bayan an dawo uhudu din wata ta zo ta tambayi mijinta an kashe an kashe ta tambayi ɗanta an kashe yayanta da ƙaninta an kashe kowa ta tambaya cikin dangin ta ce shi ina muhammadu an kace muhammadu bi khairin ta ce a gwada mata shi sai da an hagwara mata annabi Muhammadu ta gane da rai ne ta ce alhamdulillah kullu shay'in ba'adaka ya rasulullahi jalal sai in dai manzon Allah na nan to duk abin da duk wanda aka kashe ba a kashe kowa ba ba a kashe kowa ba in dai ba a kashe kullu shay'in ba'adaka ya rasulullahi jalal annabi in dai ba a kashe ka ba ai ba a kashe kowa ba duk wanda Allah shi musu ragobe tun da dai annabi na nan duniya lahiya lau take to saboda haka sun nuna soyayya su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to nan da zamu aje abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana yau kisar duk ta yakin Uhud ce sai kuma gobe mu je inda za mu tashi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mana abin da ya tsananta Allah shi ɗauke mana coronavirus Allah shi buɗe mana masallatanmu Allah shi maidan mana taron mu na tafsirai Allah maidan mana lokacin mu na salloli da addu'o'i Allah shi buɗe mana harami ne Allah shi buɗe mana haramin annabi Muhammadu sallallahu alaihi kuma kada Allah shi maimaita mana irin wanga bala'i da zai kai ga ruhin masallatai a daina juma'a ya kai ga ruhin masallatai a daina sallar alkareji ya kai ga watsa mutane shi korona bai sun taron tafsiri ya kai ga ruhin haramin annabi Muhammadu kada Allah ya maimaita mana wannan Allah ya gwada mana ƙarshen wannan shekara lafiya waɗanda abin ya shafa waɗanda sun kari kama gidan gaskiya bisa ga wannan waba'i Allah shi musu rahama ya karɓi shahadarsu waɗanda ka fama da abin Allah ya ba su lafiya waɗanda abin bai shafa ba kada Allah ya shafar da su shi Allah shi mana sauƙin wannan lamari Allah kada ka kama mu da abin da wawaye mu sun ka aikata da corona virus da sauran bala'o'in da aka fuskanta a cikin wannan ƙasa duka Allah shi mana maganin su kuma Allah shi muna maganin yunwa albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi bude muna hanyoyin mu da ittisalatu namu yanzu dai mutane sun gane yanda hanyoyin ni'ima Allah suke dole mutum bai san ya tashi ya tahi illela ni'ima ta ba ko ya tashi ya tahi gusau da sahi ya dawo da marice bai san ni'ima ta ba bai sani ba Allah to mi ka hanawa tunda haka aka al'adanta ashe ni'ima ce ma ya zan mutum na iya tashi da sahi ya tafi gusau da sahiya ya lura ta ya dawo lahiya loba bai tare shi ya ka dan sanda kila yana yan bukata ka dai sani ashe ni'ima ce ba a sani ba ashe ni'ima ce mutum ya zo kasuwa sai abin da ya kaso ya taya ta ashe taron gana muka yi muyi sallah ta alkareji wasu na munki munki ko wani ma boyewa ya kai koko da an isha ya sulale ashe ni'ima ce ashe ni'ima ce Allah to duk Allah ya rike bitai subhanallah saboda halin mu subhanallah to muna roƙon dai Allah ya shi kama mu da wannan Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka walwale mana wannan matsaloli ka maishe mu cikin masallatan mu ka maishe mu wurin tarukan mu na addinin musulunci marmakon ruhe masallatai Allah ka ruhe gidajen giya Allah ka ruhe wuraren caca da wuraren barna albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اكبر الدار العظيم صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير تكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.